المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين دبير وسنة هجرة سنة لدبولة لدبولة لأربعين دقوكو قال أربعين دهدو وانجي جاتشي دا عشرين دقوكو دوسن تقوى ميلادية سنة لدبولة لعشرين دبير نعم za mu shiga darasin tufa na cikin fasirin tubar da raƙiƙi da tsayin haiwa fasari cikin cinikin bayi da sauran dabbobi sakan shi a kasuwa akwai abubuwa wayanda suka sha bamban da juna wajen siyarwa نعم akwai bambanci in ka zo siyar da dabbobi akwai bambanci da siyar da amfanin gona haka siyar da amfanin gona akwai bambanci da canjin kuɗi haka nan dai kowace abubuwa suna bambanta shi yasa kowanne ya kashi fasali fasali fasalin kaza fasalin kaza in abu kaza ne ga abin da ya haramta ga abin da ya halatta saboda ka san mafi yawa abin da yake karya yan kasuwa rashin bambance haram da halal a cikin kasuwanci rashin bambance haram da halal wannan muƙabala wa kalubale ne sosai akan ɗan kasuwa matukar in dai ba za ka bambance ba to riba zai shiga dukiyarka riba yana shiga riba shi kuma ƙona amfanin duke gaba ɗaya نعم me yake cewa wa halallahu bai a warar mai ba ko ba menene wa yurbi sadaka ne ko me eh a baya kafin wannan din ba yana nuna illar riba bane saboda haka riba fa duk abin da ya zamo na haramun in ya shiga kasuwan ka za mu ce riba ya shiga ainihin kasuwa kuma so da yawa za ka ga 'yan kasuwa rashin ilimi ya sa abin da suna da mafita ma sai su je su yi abin da kuma riba zai shiga yanzu misali kamar yanzu yadda ake kasuwa a yanzu za ka zo ka samu a kasuwa ga kaya kuna siyar da kaya iri kaza amma kuma kayayyakin kala-kala kuke siyarwa a cikin kayan da kuke siyarwan nan ba zai yiwu a ce a gurinka akwai komai gaba ɗaya ba kuma kai ɗin a irin yadda ainihin kwastominka yake ya kamata a ce kana da komai gaba ɗaya ɗin saboda kowane abu zai yiwu a zo a nema a wurinka kuma zai yiwu akwai a wajen makaucinka kai baka da shi نعم zai yiwu shi ma makaucin kautar a zo akwai kayan da kake da shi ba shi da shi to a yanzu a kasuwa an kaje ko anan monday market sai ka gan ka je kai kwastoman shi ne sai ya ce tsaya ina zuwa sai ya je ya ɗauko kayan a wajen wani ko in ya zo sai ku yi ciniki dama sai ya tambayi wancan nawa ne wannan abun kaza sai ya ɗauko ku yi ciniki in ciniki ya kaya ya ci riba sai ya miyar wancan kuɗin shi idan ciniki bai tabbata ba ya miyar da kayan ya aji to yanzu wannan miye hukuncin shi sai mu ce miye hukuncin mutumin da ya siyar da kayan da ba nashi ba tunda yanzu da kaje ka tambaye shi ce nawa ne dubu goma ne dubu goma nan ka siya ne tunda in ka siya to me yasa zaka damar da shi idan ka je ciniki ya gagara kaga akwai matsala ko kuma yanzu in za a kange wannan hanyar sai ka ga wani ma kasuwar ba za ta yi umar ba dan yanzu wani in ka je a kayan da ake siyarwa a shago ya kamata akwai kaya talatin amma babu guda biyar a shagon shi kawai yana kuma yana da jama'a jama'a suna yi wani ma an ba shekaru wata ma zai siya ba saboda haka yana tashi wani ma Allah Allah zai yi zai karɓi shi to kuma yana zuwa in ya je karɓo ba siya yayi ba to dama ɗayan biyu idan ka karɓa ka siya ne nawa ne dubu goma ne to na siya yanzu ya zama naka kana da daman ka je ka siya yadda kake so ka ci ribarta ka samar kuɗinsa a lokacin da kuka yi in ko ya ce nawa ne dubu goma ne dubu goma ne eh to shikenan bari mu gwada to yanzu fari yanzu a kayan shi in ka je duk riban da ka ci dole ka kamar kuɗin shi da riban shi kamar aiki ya sallame ka kwarai din ka kayan aka biyar al kharaji bi daman ba zai yiwu a ce in riba aka ci na wane ne in kuma aka yi asara na wani kaga ba zai yiwu ba to kaga yanzu wannan matsala ne sosai a kasuwa to amma ba mafita sai mu ce akwai mafita kaga yanzu yin haka din matsala ne babba to amma ai a ka'idar musulunci akwai abin da ake cewa iƙala shi iƙala ka zo ka sayi kaya da ka siya bayan ka tafi sai matsala ta same ka ko kai nadama kana da daman ka zo ka roƙi mai kayan dan Allah wani ka yi haƙuri cinikin nan mu warware shi sai ya ce to shikenan ba komai ya baka kuɗin kan ka biya ya karbi kayan shi in ma baka biya ba ya karbi kayan shi kenan ya fi sauƙi to yanzu da a zauna ana ta wancan haramun a yi miki muna 'yan kasuwan ko 'yan waya ko 'yan atamfa ko me ku ce kun ga muna ta wannan matsala saboda haka yanzu abin da za a yi da Allah mu rika taimakawa junan mu wajen ikara duk lokacin da muka zo karɓan kaya mu karɓa da nufin mun siyan amma da Allah kai kuma duk wanda ya karba ya je mai siyar ba ya zo kai masa ikala ba shi kenan ba abin da ya same ni kai ma gobe zai same ka kaga an guje wannan haramun ka gani to kaga yin hakan ko ba karatu ba zai yi ba in kuwa ka dawo ma ka ga zai ga mutum ya ta zo kaman gaskiya kaman gaskiya sai ya kai sai halka cewa wani ba kaman gaskiya abun ba kaman ya san sai motar ya amma yanzu gashi nan ba komai saboda me saboda ya zuba haramun ka ce saboda dole saboda haka dole ne ka yi karatu ka tsirar da kanka daga ainihin haramun don abin ka yi albarka a gani?
kamar irin kayan da NGO suke ba ya raba wa ɗin za a bada katin da ko shagon za ka je ka bi abincin da kake so ka yi to waɗannan sun suka je suna sayarwa masu shagon ko suka ci abincin su suka yi to shi abinci bai buɗa ni kamla kabdi aya ko wannan ka'ida siyar da abinci kafin ka karba ai haramun ne sai dai in kana so sai ya auna ya baka ya zama naka kana da daman ka siyar masa kaga haji hanyar da ne kawai e e komai mai sauki ne bin shari'a din duk ai ka san ita shari'a addini abu ne mai sauki duk abin da aka ce ma kaza haramun ne to sai ka ga an ce kuma ga na halal wannan na halal din bai kasa ne wannan yanzu misali giya haramun ne ba sauran jus masu daɗi wanda sun fi biyan daɗi da aka ce zina haramun ne babu matan aure wanda sun fi na zinan ma tsarki duk abin da aka ce ma kaza haramun ne in an ce ƙarya haramun ne babu gaskiya dole sai kai ƙarya ka gani duk abin da aka ce ma haramun ne to a muƙabalin shi akwai na halal din wanda shi wannan na halal din ne ma ya fi na haramun sauki amma saboda jahilci zai ga mutane ana zuwa ana ta fadawa cikin haramai din su eh ya an yi wa Allah wayo an nemi mafita an ji Allah kai to yanzu waye ce dan an yi mitin kuma ikala ya haramta eh ai ikala dama ai roƙo ne ai ai tun asalin ikala ma taimako ne ai ko a hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya wanda ya yi nadama ikala Allah ya ce ni ma zan yafe mar zunubai ai kamar kwadaitarwa ne yawwa to ka gani saboda haka dole a juya nan hanyoyin in ana so a tsira daga ainihin aha wal kulbu bil kafi minhu wal halif yalzamu illa ma tadayyun urif wa haythu la yasbutu bil fil fil aibil idan babu wannan aibin babu wannan dadin fil aibi ne wa haythu la yasbutu bil aibil idan kana alal ba'i fi zakal qasam وهو على العلم بما يخفى وفي غير الخفي الحلف بالبت التفي وفي نكون بائع من اشترى يهلف والحلف على ما أرر وليس في سجيرة موابأة ولا لوخش حيث لا مجامعة ولا يجوز شرط تعديل الثمن وإن يكن ذاك بأوء فهذا يشي والخلف إن بكم أنت من يكراتو أكن cinikin bawa muka ce idan mutum ya sai da bawa sai aibi ya bayyana a jikin bawa to za mu lura da aibin wani iri ne akwai kadimin aibi akwai hadisin aibi mana akwai aibin da a wajen mai shi ya faru akwai aibin da bayan an siyar a wajen mai shi ya faru sannan shi kanshi aibin akwai kafi akwai zahiri akwai zahirin aibi wanda kai ne siyan kana zuwa daga gani ba zai yiwu a ce baka ga wannan abin ba ba bukatar siya ma bayani akwai kuma ɓoyayyen aibi wanda dole sai ka je ka jarraba za ka gano wannan aibi sannan shi ne siyan akwai wayayye daga wannan cinikin wanda daga ya ga abin yana da matsala zai gane akwai wanda kuma shi bai waye da wannan abubuwan ba to akan wannan aka ɗaura magana muka ce duk mutumin da ya sayi bawa sai ya bayyana bawan yana da aibi to yanzu wannan aibin zai sa ya raddi shi ne farraddu fil jami'i bil itlaqi yanzu ya raddi a cikin baki ɗayan aibubuwan ko zahirin aibi ne ko koyayyen aibi ne in dai an tabbatar da wajen me shi ya faru kuma lokacin da aka zo ciniki bai nuna ma ka yarda ba kana ganin wannan matsalar za ka nemar da kayan shigo da ya baka kuɗin ka sai ya istidraki zamu koma baya kaɗan illa bi awwali sai dai a wancan aini na farkon bima minhu zahar daga abin da ya bayyana mana shi wanda ainihin aka siyarwa ɗin ya zamo mai basira ne ya san kan abin sannan kuma aibin da aka siyar mar ɗin aibin bayyananne ne wanda duk wayayye daga wannan abin yanzu misali masu cinikin dabbobi daga ka kawo dabban yana da matsala za su iya ganewa in dai matsalan ba ɓoyayye ba ne zahirin matsala ne za su iya gane don zahirin ma kala biyu ne akwai zahirin da ba zai ɓuyo kowa ba kamar yanzu misali ka kawo shi ba hannu ɗaya ko ka kawo shi an yanke mar kunne da wannan abu ne wanda kowa yake gani wannan zancen baka gani ma bata taso ba akwai kuma aibi kamar harari garke ne kaga harari garke sai mutum na mai da hankali zai iya ganewa to ire-iren wa'annan abubuwan wanda shi mai basira wanda harkar shi ce zai iya ganewa amma wanda bai da basira ba zai iya ganewa ba to irin wannan aibin liman ya kunu bil uyubi zabasar ga wanda ya kasance zabasar ma abokin basira bil uyubi ga aibubuwa sai aka zo aka siyar mar da irin wannan abin da yake da zahirin aibi din to yanzu a wannan ba shi da daman ya rage ya ce ba yanzu misali kai mai harkan bayi ne sai ya kawo bawa wanda shi wannan bawan yana da wani aibin da duk wanda ya san bayi ba zai yiwu a ce bai san wannan aibin ba ba zai yiwu a ce ya ga bawan bai ga wannan aibin ba kawai bayan an yi ciniki daga baya sai ka zo ka ce baka yadda me sai ka ce abu kaza kaza da yake ba wannan to sai muka duba muka kai din nan ba zai yiwu a ce baka san wannan abin ba za yi ne yanzu anan baka da damar rabi shari'a za ta ce kawai ciniki ya tabbata kaga ya ce zabata amma idan mutum ba mai basira bane wanda dole su ya mai da hankali zai iya ganewa ko dole su ya samu wanda suka samu za su biya mara wannan zai iya rabi shine farar da bil itlaqi a can baya wannan a zahirin aibi kenan wal kulbu bil kafi ka san yanzu dan dai kawai ba mu harkar ne yanzu ka je ka samu masu harkar dabbobi akwai dabbar da kai idan ba harkar ka bace kana zuwa wannan zaka ce a baka wanda yake harkar shi yana zuwa zai ce baya son wannan bari kuwa saboda me saboda wani zuwa zai tuk ya cika ma ina allura ne ko kuma abu kaza ne ko kumbura hantsa ne ko me duk wanda yake zaba sai ya san wannan abu to in irin wannan ne dan akwai wani ana ce min rago na san shi mahauci ne idan ya dauki nama yanka zai ce ma wannan na dalo ne kuma an cire ƙwariya kaza a jikin dala naman kawai ba zai gani zai ce wannan naman na mace ne na tsaniya ne saniyar gamba ce ko kiwon dusa ne kuma an ce kaza akwai ƙwariya nama ƙwaya ɗari shirin nan zai ce an cire ƙwariya kaza a ciki kuma an ji an bincika sai ga haɗari ka gani mutum in mutum ya ai yanzu ka je wajen canji akwai wanda saboda tsabar kirga kuɗi yau da kullum yau da kullum rafa ɗin idan yayi haka zai ce bata cika ba kawai aka zo ba wai kirga za a kawai zai kama kai wani ya zai ce ba in an zo rafa ɗari yanzu zai ce ce ma wannan ya cika wannan bai cika wannan duk wanda ya ce bai cika kuna kirga za ku samu kyau saboda haka in mutum zabasar ne sai aka siyar mishi da irin wannan aibin da ba zai ɗure gare shi ba to bai da damar rai. Eh, masu biji ma ko? Yawwa. yawwa kaji ko o ariyan ma wato tashin ma wurai kwa kaji ba kai kana ga guri ne mai kyau kaza amma zai ce ma ina ka rabu da mai kaji ko kaji ba sosai har yanzu ba zai tashi ba sosai ai akwai masu basira kuma suna aunawa kai wani ma in ya ji alaji wani ya ji ya sayi guri a wuri kaza ya san gurin shi ke ne zai tashi kwarai kuwa wani kuma ko wanda in ya je ya sayi guri a wannan gurin to shi ke ya kashe guri saboda ya sayi kulote talatin a gurin kuma shi da amfani shi tun da ba zai gina ba kuma gurin nan ba zai tafi a wannan kaga sai mai basira zai iya gane wannan abuwa ka gani to wannan a zahirin aibi kenan to wal kulbu sabani ya zo fil khafi minhu cikin boyayyen aibi minhu daga shi wancan aini na farko din wal halibu to wajen boyayyen aibi aibin boyayye ne amma ba zai ɓuya a zabasar ba kamar yanzu misali ka siyar madarbawa ashe bawan yana da ciwon hauka mai tashi lokaci lokaci ko yana da wani ciwon ciki to a hakan ma imam malik ya ce in dai zabasar ne ba zai yi raji ba saboda ya kamata a ce ya san wannan duk da ɓoyayyen aiki to amma a saɓanin da aka yi ɗaya ɓangaren sun ce ciniki ya tabbata ba damar raddi ba ɗaya ɓangaren suka ce akwai damar raddi amma wal halifu walhalifu yalzamu zai yi raddin amma zai lizinta mara rantsuwa ya zo ya rantsi akan cewa bai san da wannan aikin ba lokacin da ya siya duk wannan zabasar din muke magana shi ma anan ibn qasim shine yace zai raddi amma sai ya rantsi shi ma yace illa ma atadayyun urif sai dai idan an san shi da rukun addini an san ba ni wasa bane sannan yace shi bai san da wannan aikin ba ko ko zabasar din ne ibn qasim yace rajin shi bai tabbata tunda an tabbatar da wannan aikin koyayyen aiki wa haisu la yasbutu fil aibil idam to wannan duka kaga muna magana akan kadimin aibi ne aibin da yake da shi kasiya kowa daga gani ya tabbatar da cewa ba wurin ta ya faru ba to wa haisu bagiran da la yasbutu fil aibil idam al idam gabatuwa din tsufa la yasbutu bai tabbata fil aibi a cikin aibin aibin da ya faru ka dawo da shi yanzu matsalan ana rikicin akan a gurin ka ya faru ko a gurin mai siyarwa ya faru kagan a gurin mai siyarwa aibin ya faru kawai za ka yi rage ya ba ka kuɗin sa in ma yayi boti ya nema da arashi in ku a gurin ka ya faru ba ruwan shi yanzu misali ka sayi handset kana zuwa sai ka zo da ita screen din ta tsage sai ka ce kai a haka aka siyar ma shi kuma mai abin ya ce lafiya lau muka siyar ma a wajen ka ya tsage kaga wannan tsajin zai yi a wajen sai faru zai yi a wajen shi ya faru to in irin wannan ne kana alal ba'i fi zakal qasam yanzu kawai kana al qasam rantsuwa shi yake kasancewa alal ba'i akan mai siyarwa fi zaka cikin wannan yanzu kai mai siyarwa tunda dai wannan aibin zai yi a wajen shi ya faru zai yi a wurin ya faru kuma lokacin da ya siya ba a tabbatar da wannan aibin ba sai da ya tafi ya dawo za mu ce alama ya nuna kafi shi gaskiya karanci yake alwala ka zo mu latiya ma qur'ani a taru ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa baraifa ai ba wannan zo wallahi billahi ne da haka ai wannan ba zai ba rantsuwa sosai wanda za ka kamba ba ta yawwa ka zo kai wannan rantsuwan akan cewa kai abin nan ka sai mara lafiya kalau to in kai wannan rantsuwan shikenan dole ya dauki abin ya tafi kuma idan ya zo rantsuwa wa huwa alal ilmi bima yakfa wa fi ghairi al-kafi al-halqu bil bakti kimanin fa ainihin fikin rantsuwa kenan kai da za ka lakana wa mutum rantsuwan ko da za ka karantar da shi yanayin rantsuwan kala biyu ne abin da zai rantse a kai ɗin idan ɓoyayye ne abin da ba zai yi mutum ya sani ba to idan ya zo ka san idan mutum ya siyar ma da abin da shi bai san cewa wannan abin matsala ba ne ai ka ba cuta ba ne ko to yanzu gashi nan ya siyar maka bayan ya siyar maka sai aibi ya bayyana aibin nan in an tabbatar da a wurin shi ya faru dole za a yi raji da ciniki an tabbatar da a wurin ka ya faru ciniki ya tabbata ba to kuma aibin boyayye ne ta yi a wajen shi ne amma shi din bai san da wannan aibin ba aka yi ko kuma aibin bayyananne ne wanda yana gani ya sani ya siyar maka saboda haka yanzu ya zo rantsuwar za mu duba mu ga wani irin aibi ne idan boyayyen aibi ne zai rantse alal ilmi ne wa huwa alal ilmi bima yafa in ya zo rantsuwan billahi da la ilaha illa ni dai a sani na wannan abin lafiya kada wani siyar mar kaga a sani na din da abin yana goye ba mamaki abu ka sani ba ya faru amma wa bi gairi kabifa idan ba boyayye bane abu ne zahiri to alhalfu rantsuwan uktufi za bibiye shi dubbati da yanke ne billahi da la ilaha illa yanke na siyar mishi abin nan lafiya kalau tun da abin zahiri ne in yana da matsala ai za a gani yawa in zahiri ne za ka rantse yanke idan kuma baɗini ne za ka rantse alal ilimi ne a sani na wa bi rukuni bayin a cikin togewan mai siyarwa mai siyarwa anan ba shi muka ba damar ya rantse ya ciniki ya tabbata ba sai nukuli ya ce ba ga kayan nan duk ma ba ciniki wani ya shekara guda akan abu ɗaya ga su wajen dubu ya rantse ya ce wallahi ba zan rantse sai dai a bi abin da za mu ci akwai ko abin da za a yi sai a juya wajen manishtara a gane manishtara wanda ya siyan sai mu ce ya halifu ya rantse ya zo ya rantse billahi da la ilaha illa huwa abin nan ba a wajen shi ya faru ba sannan shi ma wal halbu rantsuwan shi din zai kasance alama kurrira a bisa abin da aka tabbatar na baya in koyayyen aibi ne zai rantse a sani shi idan bayanan ne zai rantse a bacci cewa yanke ba a wajen shi wannan abin ya faru ba idan yayi wannan rantsuwar to yanzu dole za a biyar masa da kuɗin shi a rage hakanan idan shi ma ya ki rantsuwa sai a watsar da ainihin shahara dama yana cewa nukulun nakili tasdiqun lin nakili awwal akwai wannan ka'ida nukulun nakili tasdiqun lin nakili awwal idan wannan wanda aka ce rantse yayi raddi rantsuwa yana da damar raddi shi wanda aka yi raddi ya ki rantsuwa ka ga nukulun nakili tasdiqun lin nakili awwal yawa kin rantsuwan ka ya gaskata wanda ya shi wancan kyaman rantsuwan yayi kai kuma ba ka da gaskiya da rantsuwa aha walaisa bi sagiratin muwaba'a muwaba'a muwaba'anci ma'ana idan an sai da baiwa mace ba zai yi wanda ainihin ya siya ya yi sadaka da ita ba dole sai an ajiye ta an yi istibra'i an tabbatar da cewa ba ta da ciki wannan istibra'in amfanin shi in tana da ciki za mu tabbatar da cikin na waye idan na mai gidanta ne kaga umul wala da ce za ta koma wajen mai gida ba da mun siyarwa idan cikin shi yake ne koma me to kaga wannan dan bawa ne dole sai mun cancance sannan kai ba zai kai sadaka da ita ba dole sai an cancance ba ta da ciki to irin wannan ajiya shine muwa ba a din a ajiye ta a gaidan ta dai na tabbatar da kubutan mahaifanta to irin wannan laisa bai zama fi tsagiratin cikin yarinya karama ba yarinya karama ce wanda bata fara haila ba ai kaga ba daman ma ta ciki to ana siyar da ita ba wani muwa ba an ci mai gidan ce yana da mai ji daɗi da ita wala yuwakshin haka nan babu muwa bayan ci ga mummuna tsohuwa ce ko mummuna ce haitu la mujama wanda ba zai ma aiki mai da ita ba kawai duk wanda ya siya ta da hanku a kai ta gona ce noma ne ko ta wanke wanke to irin wannan ita ma babu wani muwa bayan ci kana siya za ka iya ci gaba da ainihin jin daɗi da ita. A dama wannan munin ana nufin muni kamar na tsufa ko kamar na kyama. akwai muni na kyama a mai gidan yadda yake nan wannan mun san ba zai taɓa yiwa ma ya saurare ta ba. Aha. Wala ya juzu sharɗu ta ajili saman kuma baya halatta a sharɗanta gaggauta kuɗi a irin wannan ciniki da za a yi muwaba'a din dole sai an yi muwaba'a an tabbatar da bata da ciki sannan a biya ba zai wuce ce to na yadda a kai ta wajen barista sani ya ajiye ta mun kayan da yake ni ma na yadda amma yanzu gaskiya ina bukatar kuɗi in ka yadda sai za ka ban kuɗi wuce iyalarta ba saboda ai za a farar da wani rikici ne yanzu ya baka kuɗin dubu ɗari ka kashe kuma an je ya bayyana tana da ciki an zo ba kuɗin ka ga an shiga matsala saboda tun da fari ba zai yi da sharaɗi a biya kuɗi ba amma wa in ya kun zaka bi ɗaukin idan a ɗau'an ɗinka ne kai ne sai ka ga dama ka ce a karin kashe kuɗin gashi ai bai wuce ajiya ba to wannan ba sanin abu ne mai kyau ya halatta Ya Allah. Kasuwa yana da matsala.